أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت كنت قاطعة ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta talata a yau muna shida ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 28 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma idan ban manta ba a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 44 a cikin suratul baqara ina jin haka ne ku faɗin Allah ta'ala da ya ce a ta'amurunan nasa bilbirri wa tansauna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun Allah subhanahu wa ta'ala da yake taubihi ga banu Isra'il yake wato inkari ga banu Isra'ila cewa menene yasa kuke umultan mutane cewa su tsaya su bi Allah su yi ayyukan alkhairi amma ku kuma ku manta da kawunanku bayan kuma gashi kuna karatu kuna karanta littafi Allah ta'ala ya ce yanzu ba za ku hankalta ba za mu tashi yau akan aya ta 45 insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah ta'ala ya ba mu ikon faɗin daidai da fahimtar ta da kuma aiki da fahimtar daidai da kuma aiki da shi Allah ta'ala ya mana albarka albarkaci rayuwar mu ya albarkaci abin da muke karantawa Allah ya albarkaci ayyukan mu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الله تبارك وتعالى سيتشغب بياني yake cewa wasta'inu bis sabri was sala Allah ta'ala ya ci gaba da magana ga banu Isra'ila da mutanen duniya baki daya yace wasta'inu bis sabri was sala Allah yace in kun tashi neman taimakon Allah in dai kuna so Allah ya taimake ku to wasta'inu ku nema taimakon Allah bis sabri ta hanyar hakuri was sala da kuma kula da sallah wa innaha kuma lallai ita din lakabiratun tana da nauyi tana da girma illa alal khashi'in sai dai ga waɗanda suke da wato tsoron Allah ga waɗanda suke da tawali'u alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim sune waɗanda suke da yaƙinin cewa fa za su haɗu da ubangijinsu wa annahum ilaihi raji'un kuma gare kuma gare shi za su koma subhanahu wa ta'ala a wannan ayar ko waɗannan ayoyi Allah ya mana bayani cewa dukkanin wanda yake neman taimako a wajen Allah to ga hanyar da zai biya samu taimako a wurin Allah idan ba mu manta ba a suratul fatiha mun karanta aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta gare ka kuma kai kadai muke neman taimakonka to shine anan sai Allah yake gaya mana to duk wanda yake neman taimako a wajen Allah to ya rike abubuwa guda biyu ya zama mai haƙuri sannan ya kula da sallah duk wanda ke son Allah ya taimake shi a dukkanin al'amuran da ya sa a gaba ya zama mai haƙuri sannan kuma ya kula da sallah wannan maganar Allah subhanahu wata'ala a nan ya kawo ta a cikin jeren giyan bayanan da yake mabanu Isra'ila amma idan ka tafi can gaba a suratul baqara din zaka ji ya maimaita irin wannan maganan yana magana ga da masu imani yace ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was ya sala ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was sala inna allaha ma'as sabirin Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ista'inu bis sabri ku nema taimakon Allah ta hanyar haƙuri wasala da kuma kula da sallah inna allaha ma'as sabirin lallai Allah yana tare da masu hakuri tare da iliminsa da taimakonsa da agajinsa don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wasta'inu bis sabri was sala ai ista'inu ala umurikum bis sabri was sala dukkanin al'amuran da kuka sa a gaba to in kuna neman agajin Allah kuna neman taimakon Allah to ku rike hakuri sannan ku rike kula da sallah walisti'ana hiya talabul aun ma'anin isti'ana shine neman agaji neman taimako daga wajen Allah dan haka walisti'anatu bis sabri neman wato ainihin taimakon Allah ta hanyar hakuri an yasbira al insanu ala ma asabahu min al bala aw humila iyahu min al shari'a shine mutun yayi hakuri akan duk abin da ya same shi na jarabawar rayuwa sannan kuma ko kuma abin da aka ɗaura masa na shari'ar musulunci wannan shine ma'anan neman agajin Allah ta hanyar haƙuri ita ko sallah ita ce ibadar da muka sani wanda mun yi bayani a kanta a ayan baya wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'i dan haka hakuri malamai suka ce yana da wato bangarori guda uku na farko akwai as-sabru ala ta'atillah na farko akwai haƙuri akan yi ma Allah biyayya biyayya ma Allah sai an yi haƙuri sai mutum ya yi haƙuri sai mutum ya jure a ce mutum yana cikin baccinsa tsaka da bacci mai daɗi ladan sai ya kira sallah sai a ce bar baccin nan an ce maka as-salatu khairun minan nau ya ce tashi daga baccin nan ya tafi masallaci sai ya yi haƙuri a ce an shigo watan ramadan ya shafe kwana 29 ko wuni 30 baya cin abinci baya shan ruwa da rana sai dare wannan sai in mutum yayi hakuri sai mai hakuri shine as-sabru ala ta'atillah hakuri wajen yi ma Allah biyayya malamai suka ce kuma to wannan shine ashaqquha shine mafi wato nauyi mafi wahala daga cikin karkasuwan hakuri shine biyayya wato haƙuri akan biyayya ma Allah ya fi kowanne wahala sannan wa afdaluha kuma shine mafi falala shine mafi fici don haka yana da wahala kwarai da gaske sai mutum ya jure abu na biyu shine as-sabru anil ma'asiya ko as-sabru an ma'asiyatillah haƙuri akan saba ma Allah haƙuri wajen yi ma Allah biyayya shine ka jure ka daure duk abin da Allah ya ce a yi duk nauyinsa duk wahalansa ka aikata shi haƙuri wajen saba ma Allah shine ka yi ƙoƙari duk yadda kake son abu in dai Allah ya haramta ka nisance shi duk wanda ka ga ya kasa jurewa ya kasa barin abin da Allah ya haramta to haƙuri ne bai da shi haƙuri ne bai da shi dan malamai sun ce haƙuri akan saba ma Allah laisa fihi illa kaffun faqat kamewa ne kawai daga mutum ya kame shi kenan zina ce aka ce kar yayi da ya kame bai yi ba shi kenan kar ya sha giya kar yayi luwadi kar ya tayi madugo kar yayi kaza kar yayi fasikanci kar yayi ƙarya kamewa ce kawai in ya kame shi kenan ba zai aikata ba in ya kame shi kenan sai dai lakinnahu ahyanan ya kunu shadidan alal nafs sai dai wani lokacin yana zama mai nauyi yana zama mai tsanani akan akan zuciyar mutum eh saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace hujibatin naru bishahawat wa hujibatil jannatu bil makari wutan jahannama an kewaye ta an kawata ta an kewaye ta da abin da rai yake so Allah da ya halicci wuta sai ya zuba hanyar tafiya wutan abu ne wanda rai yana so mutum yana ƙaunan abin zuciyarsa tana raya masa ya aikata in ba dun tsoron Allah ba da ya aikata sannan aljanna sai aka kewaye ta da abin da rai baya so sai mutum ya jure ya yi haƙuri kafin ya aikata kafin ya aikata shi don ya sama rahamar Allah wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana cewa daga cikin waɗanda Allah zai musu inuwa ranar tashin alkiyama da inuwansa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa ya ce akwai rajulun da atu mura'atun zatu mansibin wa jamali faƙala inni a khafullah akwai mutumin da mata ga kuɗi ga matsayi ga kyau ta neme shi da ya fasikanci da ita ko ya zina da ita duk wata dama ya samu amma sai ya ce inni akhafullah ya ce tsoron Allah ina tsoron Allah ba abin da ya hana shi ya afka mu wannan alfasha din sai tsoron Allah kai wannan imaninsa ya kai Allah ya sanya shi a cikin inuwan al'arshinsa ran da babu wata inuwa sai inuwar al'arshin Allah shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسأل وأما من خاف وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa amma man tagha amma wanda ya dagawa ya wuce iyaka yayi shishigi ma Allah wa athara alhayata ad-dunya ya fifita rayuwar duniya akan lahiransa fa innal jahima hiya al-ma'wa to ya sani cewa wutan jahim ita ce makomarsa wa amma man khafa maqama rabbih amma duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ko ya ji tsoron matsayin ubangijinsa wani hannafsa anil hawa ya hana ransa abinda take so ya hana zuciyarsa abinda take so zuciyarsa tana raya masa ya saba ma ubangijinsa amma ya yi haƙuri ya jure ya hana ta abin take so fa innal jahi fa innal jannata hiya al ma'awa to ya san cewa aljanna ita ce makomarsa saboda ya jure ya yi haƙuri akwai wani hadisi tare da cewa sheikh nasiruddin albani ya raunana hadisin amma ma'anarsa tana da kyau cewa alkayis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wanda yafi kowa wahayu wanda yafi kowa basira shine wanda ya zauna yayi makansa lissafi sannan kuma yi aiki yayi tanadi don abin da zai tarar bayan ya mutu wal ajiz gajiyayye wanda ke aikin banza shine man atba'a nafsahu hawaha wanda duk yanda ransa ta raya masa to nan yake bi wa tamanna 'ala Allahi al-amani kuma ya dinga cika borace borace ga ubangiji bai tsaya yayi aiki ba saboda haka bangaren farko na hakuri shine hakuri akan biyayya ma Allah sai kai hakuri sannan hakuri akan saba ma Allah mutum dole sai yayi hakuri shi yasa za ga hatta annabi ma sallallahu alaihi wasallam annabi Allah yana ce masa wali rabbika fasbir wali rabbika fasbir kai hakuri game da sha'anin ubangijinka fasbir li hukmi rabbika fasbir li hukmi rabbika sannan hakuri na uku shine as-sabru ala aqdarillah hakuri akan abinda Allah ya kaddara wanda wannan galibi yana daga cikin mafi girma ko mafi wahalan bangaren hakuri din yanzu in mun ɗauki abin da ɓangaren abin da Allah ya haramta ka ɗau sata ko cin riba ko gululi ko karɓan cin hanci ko kaza ko kaza a harkar rayuwa kaga duk wannan Allah ya haramta su to me ke jawo mutum ya kasa haƙuri akan haka shine ƙin haƙuri akan matsayin da Allah ya ajiye shi haƙuri akan ƙaddarorin rayuwa tsari ne na Allah a rayuwa babu wanda Allah ya tsara rayuwa ta tafi masa yadda yake so babu shi babu shi duk wanda zai rayu a duniyar nan to wajibi ne ya sani cewa duniyar nan dolen dole wata ran za ta masa daɗi wata nan ba za ta yi daɗi ba shine wani malami yake cewa samaniyatun tajri ala an-nasi kullihim wala budda an tajri alayka samaniya ya ce akwai wasu abubuwa guda takwas wanda suna kai komo akan kowa kuma kai ma za su iso kanka ya ce na farko akwai sururi wataran za ka yi farin ciki wa huznun wataran za ka yi bakin ciki wajtima wataran za a haɗu wa furka wataran kuma za a rabu wa usrun wataran za ka ga rayuwa ta yi tsanani wa yusrun wata ran kuma ka ga rayuwa ta yi sauki sun masakamun wata ran a ce baka da lafiya wa afiya wata ran kuma a ce kana da lafiya wannan shine tsarin rayuwa daka rayuwa tana da al'awari tana da abubuwan da suke bujirowa in akhta'aka haza na hashaka haza in ka kubuce ma wancan ko wancan ya subuce bai same ka ba to wancan zai cike ka wannan shine tsarin rayuwa wannan shine tsarin Allah saboda haka in kana neman abin da ke sa mutum a rigima a rayuwa shine ya kasa tsayuwa inda Allah ya tsaye da shi ya kasa yarda da abin da Allah ya kaddara masa na rayuwa as-sabru ala aqdarillah dole sai mutum yayi hakuri annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa ma u'diya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr babu wanda Allah ya taɓa bashi wata kyauta ko wata ni'ima ko wata baiwa da take mafi alkhairi kuma mafi yalwa sama da haƙuri duk wata ni'ima da Allah zai mu mutum a duniya to tana zuwa ne bayan in Allah ya bashi haƙuri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu tsari ne na Allah shine idan idan yana son mutum to zai jaraba shi in yana son mutane zai jaraba su faman radiya falahu rida duk wanda ya yarda ya karba abin da Allah ya jaraba shi da shi ya yarda da abin da Allah ya kaddara masa to shi ma Allah sai ya yarda da shi waman sakhaba falahu sukhdu duk wanda ya fushi ya fusata da abin da Allah ya tsara masa ya kaddara masa to shi ma Allah sai ya fusata da shi Allah sai ya fushi da shi saboda haka tsari ne na Allah subhanahu ta'ala da ya tsara rayuwa ta tafi shine zai jaraba bayinsa zai jaraba bayinsa yasa duk abin da ya faru ko ka sa wani abu da kake so ka yi shi a rayuwa kaga Allah ya tare hanyar baka isa zuwa ga wannan abin ba to kar yi fushi da hukuncin Allah karba ka kuma gode ma Allah a haka duk matsayin da kake ciki a rayuwa a kowane bangare na rayuwa in ka duba za ka ga in ka lissafa watakil waɗanda suke tare da kai za ga waɗanda suke ƙasa da kai a wannan matsayin sun fi yawa sama da waɗanda suke sama da kai za ka ga allah ya maka ni'ima allah ya maka baiwa ba mamaki abin da kake hanga shine allah ya bani kuɗi irin na wani allah ya bani mota irin ta wani allah ya bani gida irin na wani allah ya bani dama auri kyakkyawar mata irin ta wani allah ya bani kaza allah ya bani kaza a daidai wannan lokacin da Allah ya maka wasu ni'imomi waɗanda inda ba din waɗannan ni'imomin ba ko da an tara maka waɗannan ni'imomin da ka lissafa ba za su amfani ka ba za ka more su ba Allah ya baka ido kana gani inda ya makantar da kai dukkan matan kai a banza ne a wajenka saboda ba za ka kai kyan ba Allah ya baka kafa kana tafiya inda ka ga dama inda ya ajiye ka a gurgu dukkan motar a banza ne saboda ba za ta tuko maka ba da haka ashe Allah ya maka ni'ima Allah ya maka baiwa da ya baka waɗannan ni'imomin wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kace zaka kidanye ni'imomin Allah ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza Allah ya ce ba za ka kai karshe ba ba za ka kai karshe ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa a wani hadisi yace al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if manzo Allah ya ce mumini mai karfi karfin imani mai karfi na kazar-kazar wanda zai tashi ya tabuka ma kansa aikin alkhairi shine mafi alkhairi kuma mafi soyuwa a wajen Allah sama da mumini mai rauni sai ce amma wa fi kullin khair kowane mumini akwai alkhairi tattare da shi sai annabi ya ce ihris ala ma yanfa'uk kullun ka dinga kwaɗayin abin da zai amfane ka ka tashi ka yi fafutuka don ka samu abin da zai amfanar da kai ya amfanar da rayuwarka wasta'in billah sannan ka nemi taimakon Allah ka nemi agajin Allah wala ta'jiz kar ka yi ƙasa a gwiwa wala ta'jiz kar ka gajiya sai ce wa in asabaka shay'un in wani abu ya same ka in wani abu ya same ka falata kul lau anni fa'altu kana kaza wa kaza karka ce ka da nayi kaza da kaza ya faru da nayi kaza da kaza ya faru da ma na sani da nayi kaza walakin kul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al ka ce dai kawai abin da zaka ce shine haka Allah ya kaddara kuma abinda Allah ya ga dama shi ke faruwa haka Allah ya so abinda Allah ya so kuma shi yake faruwa sai ce fa inna law domin faɗin cewa da da da da da da na sani taftahu amala shaytan yana bude kofar aikin shaytan shine zaka yi nadama ne wanda ba za ta amfane ka ba taka idan Allah subhanahu wataala ya jarabta ka to a karan farko ana so kai hakuri annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya wuce wata mata tana zaune a gaban wani kabari sai kuka take yi tana ta kuka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata baiwar Allah ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki yi hakuri ki yi hakuri da wannan jarabawar da Allah ya miki sai ta ce masa ilaika anni tafi ka bani waje fa innaka lam tusabbi musibati ai kana faɗin haka ne saboda kai baka gamu da irin musibar da na gamu da shi ba ba a yi maka mutuwa ba walam ta'arifu amma bata san cewa da annabi take magana ba bata san waye shi ba da haka sai aka ce mata ke kin san wane ne kika yi ma wannan koran kare kin san ma wane ne kika yi ma wannan maganar innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da haka maza maza ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce masa ya rasulallah ai lam a'rifka ya manzan Allah wallahi ban san kai bane ban gane ka ba manzan Allah sai ce mata innama sabru inda sadmatil ula haƙuri ana yin shi ne a lokacin da a karan farko lokacin da musibar ta daki mutum lokacin da musibar ta shiga jikin mutum to a lokacin yake haƙuri ba sai ya ga ta ci ƙarfinsa ba yadda ya iya ba shi yasa Sheikh Uthaymeen a cikin tafsirinsa yake tambaya yana yake cewa hal idza jazi'ta wa nadimta washtadda huznuka yartafi'u al-maqdur shin idan mutum bayan musiba ta same shi sai yayi raki yayi korafi yayi ihu yayi kaza daga baya kuma yayi nadama ya shiga cikin bakin ciki shin shin wato darajarsa za ta ɗaukaka zai samu darajar da ake samu na haƙuri sai ya ce aljawabu la amsal ita ce a'a kama kan idan kama qala salaf kamar kama qala ba'd salaf kamar yadda magabata suke cewa imma an tasbira sabr al-kiram wa imma an tasluwa suluwal bahai suka ce ka'idar ita ce ko dai yi haƙuri haƙurin irin na manyan mutane ko kai ihu da kururuwa irin na dabbobi saboda haka haƙurin manyan mutane mutane masu karamci shine su yi haƙuri tun a karan farko annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya faɗa cewa haƙuri ba taɓa samun haƙuri a cikin wani al'amari ba sai wannan abin sai haƙurin nan ya ƙawata wannan abin ya ƙara masa kyau ya ƙara mishi ado sai abin nan ya ƙara ma abin ado haƙuri sai ya ƙara ma wannan abin ado daga duk abin da mutum yake so ya kai zuwa gare shi to dole ne ya zama mai haƙuri rayuwar nan dole sai da haƙuri dole sai da haƙuri babu wani wanda Allah ya tsara cewa duniya za ta masa yadda yake so dole a rayuwa ka samu wani abu ka rasa wani abu to rigima in kana so ka ɓallo rigima a rayuwa to shine ka dinga hangen inda Allah bai kai ka ba in ka yi haƙuri ka tsaya a matakin da Allah ya ajiye ka babu mamaki ya zama talauci ne na duniya ke damunka Allah kuma ya sanya ka cikin masu arzikin lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah rubba ariyatin fid dunya kasiyatin fil akhirah au kama qala alaihi salatu wassalam zaka iya samun mutum a duniya yana cikin wani irin yanayi asirinsa a tone amma a lahira shi ne mai rufin asiri za ka iya samun mutum a duniya asirinsa a rufe amma a lahira shi ne cikin waɗanda suke fallasassu masu waɗanda asirinsu yake tone don allah da ya tashi bayani akan tashin kiyama sai ce idza waqa'atil waqi'a idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'a Allah subhanahu wata'ala ya ce idza waqa'atil waqi'a idan mai afkuwa ta afku tashin alkiyama kenan laysa li waqa'atiha kadhiba a wannan lokacin babu wani mai karyata afkuwanta saboda gashi an ganta kiri da muzu ta faru sai ya ce khafidatun alkiyama takan yi kasa da wasu wanda a duniya a sama suke rafi'a sannan takan daga darajar wasu wanda a duniya a ƙasa suke a duniya suna ƙasa sai ta yi sama da su a duniya suna sama sai ta yi ƙasa da su shi ne hafidatun rafi'a saboda ka mutum ya yi haƙuri ya nema yardan Allah ka yi haƙuri ka nema yardan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce Allah ya ce inna min ibadi man la yuslihu illa al akwai cikin bayina wanda ba abin da zai gyara su sai talauci in kana so ka gan shi a nagaltacce mutumin kirki bawan Allah to ya rayu a talaka lau aghnaytuhu la afsadahu Allah ya ce inda na wadata shi to da ya lalace da ya zama mutumin banza saboda haka shi tsarinsa yadda Allah ya halicce shi in dai zai zama nagari nagaltacce mutumin arziki to sai dai in yana talaka amma in ya dafa gari ya ji duniya ta tafi yadda yake so to kuma babu shi ba ubangijinsa to sai Allah ya bar shi a talakansa to in yayi hakuri kuma sai je ya samu aljanna sai je ya samu aljanna daka duk wanda ke neman taimakon Allah to ya zama mai haƙuri saboda ko addu'a ma mutum in yayi Allah bai yi alƙawarin cewa zai ba shi sha mu yanzu magani yanzu ba ya dai faɗa cewa zai amsa wa idza sa'alaka ibadi anni وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni in bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qarib to ka gaya musu cewa ina kusa da su ina jin su ina kusa da su malamai suka ce wannan uslubin da Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da shi cewa ina kusa saboda kar ma ka dauka ko yana nesa in ka kira ba zai ji ba sai ce ina kusa da kai da ilimina ina kusa da kai da taimakona da aka ujibu da'awata da'i idza da'an duk wani mai kira in ya kira ni ina amsawa zan amsa masa addu'ansa zan amsa masa kiransa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadithin da imam muslim ya rawaito hadithin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yustajabu li ahadikum malam ya'jal Allah yana amsa addu'ar ɗayanku matuƙar bai yi gaggawa ba ya ƙulu ƙadda autu rabbi falon mustajabli ya ce na roƙi ubangijina na kira na kira na kira amma ba amsa mun ba to Allah ba ya san haka ka san akwai wanda ko rashin lafiya ne yake yi ko wani abu ya dame shi in ka ce a yi ta addu'a ya ce addu'a mun yi mun yi mun yi mun yi mun yi mun yi har mun gaji to wannan kuskure ne wannan kuskure ne saboda Allah ba maruwaci ba ne abinda kuma kake roƙon Allah nan bai da bukatansa inda Allah zai ba duniya kowa ya yi kuɗi a duniya ba abin da zai ragu cikin abin da Allah ya mallaka ba abin da zai ragu sai dai Allah ya sani tsarin rayuwa shine idan kowa ya zama mai kuɗi kowa ya zama mai arziki to tabbas rayuwar ba za ta tafi yadda ake so ba ba mamaki kana da kuɗi wane yana neman kuɗi kai kana son a gina maka gida shi kuma yana son kuɗi yanzu sai ku yi musanyi ya baka karfinsa da lokacinsa ya gina maka gida kai kuma ka ba shi kuɗi wani yana neman kuɗi kai kuma kana so a ɗinka ma rigar sallah yanzu sai ka ba shi kuɗi shi kuma ya ɗinka ma rigar sallah me yasa saboda shi kuɗin yake nema kai kuma rigar kake so yanzu saboda haka amma in cewa aka yi kowa ya yi kuɗi waye zai maka gini waye zai maka noma waye zai saro maka abin da zaka ci waye zai maka dinkin kayan da zaka sa waye zai duk wannan zaka iya yi kanka ba zai yi ba ba zai yi ba shi yasa Allah ta'ala ma yake cewa walau basatallahu rizqa li ولو ibadihi بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير Allah ta'ala ya ce walau basatallahu rizqa li ibadihi inda Allah zai shimfida mu bayin sa arziki kowa ya kudi la baghaw fil ard da an yi zalunci a bayan kasa eh in wani ya zalunce ka ba yanda zaka iya walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha sai dai Allah yana saukar da arziki ne gwargwadon abin da ya ga dama gwargwadon abin da ya so sannan a suratul zukhruf yake cewa ahum yaqsimuna rahmat rabbik هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون Allah ta'ala ya ce ahum ya ƙusimuna rahmata rabbik wai shin su ne suke raba rahman ubangijinka Allah ya ce na hannu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati duniya mu ne waɗanda muka kasafta musu muka tsara musu muka rarraba musu yadda za su rayu a nan duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin sannan muka ɗaga darajojin sashensu akan sashi liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya saboda sashinsu ya ɗau sashi a matsayin abin iskili saboda sashi ya raina sashi sashi ya wato ya zama shine akan sashi wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un rahamar ubangijinka ita ce mafi alkhairi sama da abin da suke tattarawa dan haka ashe wannan rayuwar ta wayannan ayoyin suna nuna mana mutum ya zama yana da asabru ala aqdarillah ya zama yana da haƙuri akan duk abin da Allah ya kaddara masa ba mamaki kai ne kake hangen cewa wannan abin ko kuɗi ko mota ko gida ko kaza shine alkhairi gare ka amma baka sani ba ba shi bane alkhairi shine Allah ya ce kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum Allah ya ce ba mamaki ya zama ga abin da kuna kinsa ba kwa san shi amma shi ne alkhairi ba mamaki ya zama ga abin da kuna son shi so na fitan hankali amma shi ne sharri saboda me wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun saboda Allah ya sani amma ku ba ku sani ba ku kuna amfani da zahiri ne kai kana amfani da zahiri ne cewa kuɗi alkhairi ne mota alkhairi ne gida mai kyau alkhairi ne kana amfani da zahiri ne tufafi mai kyau alkhairi ne kaza da kaza alkhairi ne amma baka san me ke ɓoye a bayan shi ba kana amfani da zahiri ne kai baka san batini ba Allah kuma shine alimul ghaibi wa shahada ciki da wajen abin Allah ya sani ciki da wajen abin Allah ya sani shi yasa addu'a manzon Allah da yake na Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ina Allah ina roƙonka ka sa zai mai tsoronka ka bani arzikin takawa ka sa ka azurta ni da shari'a ka azurta ni da kamewa ka azurta ni da wadatar zuci wannan duk sai mutum yana da haƙuri sannan a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya akwai wasu abubuwa guda hudu in Allah ya baka su to duk abin da ka rasa a duniya karka damu ka manta da shi na farko yace sidqu hadithin in Allah ya baka harshen gaskiya duk abin da zaka faɗa gaskiya kake faɗa ba a tuhumanka da ƙarya na biyu wa husnu khaliqati Allah ya baka kyakkyawan ɗabi'a ka zama mai kyawawan ɗabi'u sannan na uku sai ce wa hifzu amanati ka zama mai rikon amana na hudu ya ce wa iffatun fi tu'matin ka zama mai kamewa wajen neman abinci baka neman haram saboda wai baka sama arziki ba to wannan in Allah ya baka su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abinda baka samu ba a duniya ka yi hakuri ka manta da shi abin da ya kamata mu gane shine babu wanda zai mutu a duniya sai ya gama cinye arzikinsa kaf haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastakmila ajalaha aw kama qala alaihi salatu wassalam annabi yace mala'ika jibril yayi tofi a cikin raina ya faɗa min magana kai tsaye cewa babu wani ran da zai mutu babu wani mutumin da zai mutu har sai ya cinye arzikinsa ya cinye ajalinsa sai arzikinsa ya kare kafin ajalinsa ya tare shi sai annabi ya ce fattakullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman abincinku wala yahmilannakum istibda'ul rizqi an tatlubuhu fi ma'siyatillah kar ku yadda kar ku kuskura saboda wai kun ga jinkirin arziki kuɗi bai zo da wuri ba ku ce bari ku nema ta hanyar saba ma Allah fa inna Allah la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi saboda Allah ba a samun abin da ke wajensa sai in an yi masa biyayya sai in an yi masa biyayya don haka wannan shine as-sabru ala aqdarillah da haka Allah ya ce wasta'inu bis-sabri was-sala ku yi ku nemi taimakon Allah wajen wato ainihin haƙuri da kuma sallah wanda sallah mun yi bayani a kanta sai Allah ya ce wa innaha lallai sallah lakabiratun shi yasa malamai suka ce wa innaha anan lamirin ya'udu ila salah li'annaha aqrabu mazkur a larabci damiri yana komawa ne zuwa ga abinda aka ambata mafi kusa daga da ya ce bisabri wasala kaga ya kawo haƙuri ya kuma kawo sallah amma sai ya ce wa inna halallai ita to lamirin sai zama yana komawa ne zuwa ga sallah sannan a larabci in ana magana akan haƙuri sai a ce wa innahu saboda larabci haƙuri namiji ne amma sallah fa mace ce a larabci ma sai a ce wa innaha lakabiratun tana da wato wahala tana da nauyi illa alal khashi'in sai ga masu tsoron Allah su waye waɗannan su ne allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne allazina yazunnuna waɗanda su ai allazina yatayaqqinuna ko allazina yuqinuna waɗanda yatayaqqanuna waɗanda suke da yaqini suke da tabbas annahum mulaqu rabbihim cewa za su gamu da ubangijinsu saboda a ƙur'ani wani lokacin ma'anan kalmar azzannu yakan zo da ma'anan yaƙini kamar yadda Allah ya ce wara al-mujrimuna nara ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا kaga anan da Allah ya ce wara al-mujrimuna nara ƴan wuta mujrimai sun ga wutan jahannama kiri da muzu fazannu sai suka samu tabbas a nan ba za a ce sai suka yi zato ba sai suka samu tabbas annahum muwaqi'uha cewa fa za su fada wuta za su shiga wuta walam yajidu anha masrifa kuma ba za su taba samun wani abin da zai kawar da su yana su shiga wuta ba kaga anan fa zannu ay fa aikanu sannan da Allah yake bayani akan dan aljanna wanda aka bashi littafinsa da hannun dama daga cikin abin da yake faɗi shine inni zanantu anni mulaqin hisabiya dama tun a duniya ni ina da tabbas da yaƙinin cewa zan gamu da hisabi na shi yasa na zage dantse na yi aiki to kaga kenan anan da Allah ya ce allazina yazunnuna shine ma'ana shine waɗanda suke da tabbas suke da yaƙini annahum mulaqu rabbihim cewa za su gamu da ubangijinsu za su gamu da ubangijinsu wa annahum ilaihi raji'un kuma zuwa gare shi za su koma shi yasa a cikin suratu shura ne ko da Allah yake cewa wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib sai ce yasta'jilu biha وما alladhina يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال لفي ضلال بعيد Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib me ya sanar sheka cewa babu mamaki tashin alkiyama tana nan kusa ta matso kusa sai ce yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha waɗanda ba su yi imani da alkiyama ba cewa suke a gaggauto da ita yanzu yanzu na a tashi kiyama wallazi na amanu amma waɗanda suka yi imani mushfiquna minha suna razana duk sanda aka tuna musu tashin kiyama duk sanda suka tuna fa cewa za a yi tashin kiyama sai su razana su tsorata su firgita wa ya'lamuna annaha alhaq kuma suna da sanin cewa tabbas alkiyama gaskiya ce za a tashi kiyama ala Allah ya ce ku saurara innal ladhina yumaruna fi sa'a lallai waɗanda suke kokonto game da tashin kiyama lafi dalalin bayid suna cikin bata mabayyaniya bata mai nisa a ce mutum yana kokonto shin za a tashi kiyama ko ba za a tashe ta ba daka alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un to anan ayar malamai suka ce wannan ayan tana tabbatar da cewa aqidar cewa za a ga Allah ranar tashin alkiyama gaskiya ce don da Allah ya ce mulaku za su gamu za su haɗu duk sanda aka ce mun haɗu in ka ganni ban ganka ba ba mu haɗu ba in na ganka baka ganni ba ba mu haɗu ba da haka duk sanda aka ce mun yi mulaƙati mun haɗu to mun yi muƙabala kenan na ganka ka ganni to sai a ce mun haɗu mun gamu to da haka suka ce da Allah ya ce ya zunnuna annahum mulaqu rabbihim sannan a wani wajen a wasu wajaje da yawa Allah ya tabbatar da cewa mu'mini za su ga ubangijinsu wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira Allah ya ce akwai fuskokin da ran kiyama suna haske sannan suna kallon ubangijinsu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa sahabbai da suka ce ya manzon Allah shin za mu ga ubangijinmu annabi ya ce musu innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudamuna fi ru'yati annabi yace musu tabbas za ku ga ubangijinsu za ku ga ubangijinku ran tashin kiyama kamar yadda kuke ganin wata in ta kai daren 15 ai ba mai ture ba mai tura wani ba mai cewa wane ka wane ka tare mun wane matsa wane matsa yanda kowa daga inda yake zai daga kai ya kalli wata annabi ya ce haka za ku ga ubangijinku ba wai Allah ba wai annabi ya kamanta Allah da wata bane a ganin ne yanda ake ganin wata sai babu misalin da abun da kwakwalwar mu za ta dauka babu wani wanda zai ce wata ta kai daren sha biyar ko da duk duniya za a zo a yi cincirundu a haɗu waje ɗaya ba mai tare mu wani saboda in mutum ya daga idon shi sama ba wani abun da zai tare masa ba wani wanda zai tare masa amma misali inda abin a gabansa yake to wanda ya fi shi tsayi sai tare mai amma abin yana sama ko da kamar cinnaka yake shi in ya daga idansa shi ma zai gani saboda ba wanda ya tare mishi ta haka annabi ya tabbatar da cewa tabbas za a ga Allah a ranar tashin kiyama da haka Allah ya ce allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un sannan da karshe ayan tana nuna mana cewa dukkanin abin da za a yi a rayuwa in an gama ƙarshen tika-tika-tik shine a koma gaban Allah duk abin da zan mutum zai yi a rayuwa to ya dinga tuna cewa ana cewa wai ana bikin duniya ake na lahira to a daidai lokacin da mutum yake sharholiyarsa ta duniya Allah yana cewa ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqi Allah yana cewa ya kai dan adam wannan rayuwar da kake yi kana ta buga-buga kana ta faɗi tashi ka je kasuwa ka dawo ka je shago ka dawo ka je masallaci ka dawo lokacin da kake wannan aikin ila rabbika yana haɗe ne kuma da kana matsawa zuwa ga ubangijinka famulaqihi kwatsam wata rana ko shige ga ka a gaban ubangijinka duk abin da mutum zai yi inna rabbaka labil mirsad ubangiji na nan a madakata yana jiran kowa wanda yi mai kyau zai zo wanda yi mara kyau shi ma zai zo zai gabu da Allah shi yasa malamai suka ce ran da mutum ya mutu ya je aka tsaye da shi a gaba ga ubangijinsa ya ga irin tanadin da Allah ya yi masa wallahi zai ɗauka cewa tun da Allah ya halicci duniya har zuwa ran da ya mutu zai ɗauka duk duniya shi kaɗai Allah yake jira saboda yadda ya gamu da ubangiji da yadda ya ga tanadin da Allah subhanahu wataala ya mishi wanda ya yi masa biyayya ya bi Allah in ya ga rahaman da Allah ya tanadar masa zai ɗauka tun da aka yi aljanna shi kaɗai ake jira ya shigo wanda ya saba ma Allah in ya ga tanadin azaba da bala'i da tashin hankali da rigima da Allah ya masa tanadi zai ɗauka wutan jahannamin ma shi kaɗai aka yi ta don shi Daka duk abin da mutum zai yi za a koma a gamu da Allah wa ilaihi yurja'u al'amru kullu dukkanin al'amari gaba daya zuwa ga Allah suke komawa kowa kuma zai koma zuwa ga ubangijinsa Allah ta'ala ya samu koma a sa'a abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu lada ku sakuran da muka yi Allah ya yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya samu cika da imani muna roƙon Allah ya mana arzikin karshe mai kyau Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته